وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية أي لعبرة للي أتشونا أقوي آية أبو اللورا للمؤمنين تيتي للمتوسمين نكم يتي للمؤمنين كما سيمان وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين وإن مخففة أي إنه كان أصحاب الأيكة أصحاب الأيكة أنا نفهم واتو غيضة شجرة بقرب مدينة mana bishiya sunan bishiya ce a kusa da madiyana wahum qawmu shu'ab shu'aib to sai kuma ya dawo ya dawo maganar mutanen annabi shu'aib kuma ya gama lut sai yanzu kuma ya shiga mutanen annabi shu'aib ashabul aika an gane ko la zalimina lalle su ma azzalumai ne inji Allah bi takzibihim shu'aibun saboda sun aika karyata annabi shu'aib fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin Allah ce fanta kamna minhum sai muka dauki fansa daga annigima muka dauki fansa a mu daukan fansa amma ana nufin muka yi musu azaba a halaknahum bi shiddatil hazzi Allahu akbar kun ga waɗancan aka kifar da su su ko mutanen annabi shu'aibu rana aka sauka musu rana zafi sai kaga mutum yana konewa dan bala'i ciyawa ta kone dabba ta komi ya kone Allah mai azaba kala-kala wasu da iska minhum man arsalna hasiba akwai waɗanda aka sauka musu da iska akwai waɗanda Allah ya sauka musu da tsawa a saiha akwai wanda Allah ya nitsar wa minhum man aghraqana akwai wanda Allah tabaraka ta'ala ya dammara su da azaba fa damdama alaihim rabbukum rabbuhum bi dhanbihim fasawaha وإن أصحاب الأيكة لظالمين أصحاب الأيكة أصحاب الأيكة متانا النبي شعيب وتبشيا شي أيكة أقصى مدينة Allah da kansa ya ce waɗannan mutane magareta ne saboda annabi Shu'aibu ya zo mun suka gareta shi azzalumai ne kai fan taqamna minhum alaqnahum bi shiddatil hadri wa innahuma ay qura qaumi lutin wal aika sai Allah ya haɗe su ya ɗauko isar alƙaryar mutanen annabi lutu da kuma mutanen mai ashabul aika lalle su ɗin ƙuraƙon milut da al'aika labi imamin mubin ai labi imam anan imam ana nufin tariq suna nan hanya mabayyaniya Allah ce da mutanen annabi shu'aibu da mutanen annabi lutu labi imamin mubin suna kan hanya mabayyaniya labi imamin mubin labi tariqin mubin واضح أبيني أفلا يعتبرون بهم يا أفلا تعتبرون بهم يا أهل مكة ya ku mutanen makka da kuke imani da annabi Muhammad yanzu ba za ku dauki izina da lura ba ga mutanen annabi Shu'aibu Allah ya halakar da su da tsabar zafi ga hanyar mutanen annabi Lutu da Allah ya halakar da su garin su ya kifar da su ya zama kubai ga ma mutanen ashabul fili ma inda aka halakar da su gurin har yanzu idan ka zo wuce baki kirin za ka duwatsu tsabar barin wuta Allah ya aure tarmiyin bi ijaratin min sijilin din nan duk wanda ya je aikin hajji ko abin da ya je ziyara zai iya ganin wannan gurin baki kirin har yau har gobe ba wani dutse bari a wurin ka duba shekarun duk ruwan da aka yi duk iskar da aka yi har yanzu wurin alamar halakarwar Allah ka raba mu da azaba ya rabbal alamin ya Allah ya Allah Allah ba za mu iya ba wallahi walaqad kazzaba ashabul hijri al mursalin Allah ce hakika ashabul hijri ma'abuta hijir menene hijir yace wadin bainal madinati wa sham wani kwari ne hijir din da aka ce suratul hijri kaga sai yanzu ma'al shahidin ya fito lalle mutanen nan da suke wannan kwari na hijir sun karyata manzannin Allah wadin bainal madinati wa sham wa hum samudu in baka gane su a asabul hijri ba samudawa daidai da yake daidai da yake ce ma wa laqad kadzaba samudu al mursal kadzabat samudu al mursal to nan kuma sai ce wa laqad kadzaba ashabul hijr al mursalin wa hum samud bi takzibihim salihan wa suka karyata annabi salihu ashabul hijri mutanen annabi salihu kaga an kawo maka lutu an kawo maka shu'aibu an kawo maka salihu li'annahu an ce sun karyata manzanni amma annabi ɗaya suka karyata amma a wajen Allah duk wanda ya karyata annabi ɗaya daidai yake da wanda ya karyata duka annabawa gaba ɗaya in ka karyata ayar qur'ani ɗaya karyata alqur'ani ne duka gaba ɗaya بتكذيبهم صالحا لأنه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد saboda sun yi ishiraki sun yi tarayya gaba ɗayansu su manzanni da tauhidi suka zo Allah ce wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin hakika mun ba su ayatina ayoyinmu wa hiya naqatu mu'jizojin mu kenan Allah ya ba su wata taguwa naqatu salih ake cewa shi kuma Allah ya ba shi wata taguwa ita ce mu'jiza yace hadhihi naqatullahi فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ko wannan taguwar Allah ce kar wanda ya tabe ta da batanci inji Annabi Salih wannan ta Allah ce wai dan ma ka si wulakanci aka ce ta Allah ce taguwar ta Allah ce fala tamassuha bisu'in kar ku tabe ta ku shafe ta da wani mummuna abu lalle ku in kun taba wannan taguwa azaba ta kusa kusa sai ta shafe ku amma ina fakanu an hamu uridin suka kau da kai gabarinta la ya tafakkaru na fiha ko ta ba sa yi fakanu yan hitu na minal jibali buyutan aminina Allah ya faɗi mutanen nan samudu saboda ƙarfin su malam yan hitu na minal jibali buyuta da hannunsu suke zuwa suke sassaƙar dutse suke yin gida saboda aminci suna cikin aminci ba ruwansu da bulo ɗin siminti ko ginin ƙasa su in za su yi saboda guri ne mai duwatsu inda suke samut annabi salihu ya rayu ne a wannan tsibiri da haka ginin su ba ruwan su da diga ba da hannu fas fas fas fas su kwashe fas fas sai mutum ya daki sai ya window sai ya ban daki sai ya bene da hannu wa kanu yanhituna min aljibali buyutan tono suke yi a cikin duwatsu suke tonan suke yin gidajensu kaga wani technology da yau ba mu same shi ba ga duwatsun a banza sai dai wahala sayan siminti da dakin da muke ta yi amma su waɗancan ya suke tono a cikin dutse kuma gidan dutse ba zafi ba gidan cikin dutse ba akan dutsen akwai zafi samansa amma cikin dutse kuma sanyi ne kwarai kuwa Allah ya ce suna saboda aminci suna cikin aminci hankali a kwance samudu kenan yanhituna min aljibali buyutan aminin fa akhadathum as-sayhatu musbihin da Allah ya zo halakar da su ba kun yi gini a cikin addu'a su ba bari muku tsawa su kuma sai Allah ya sauka musu da tsawa rababababababa tau ya baza su waqta sabahi musbihina lokacin asuba mushriqina lokacin da rana take shiruki ku rinka gane an gane ko fama agna anhum ma kanu yaksibun fama agna anhum ba abin da ya kare su anhum yani al'azab ma kanu yaksibuna min bina'il husuni manya-manyan benaye da suke ginawa din bai kare su ba wa jami'il amwali wa jam'il amwali da tara dukiya kuma wani abin da za ku yi mamaki kuma mutanen annabi salihu samuda suna da kuɗi a girman jiki ga halitta mutum ɗaya fa in ya miƙe fa aka ce sai ka daɗe kafin ka ƙara ganin ƙarshensa ai a hotuna ana kawo atar da kaga a wani daji ko wani yashi ko wata sahara an samu kan wani a kwanan nan wani research da suke suna bincike a wata sahara a wata ƙasa sun tarar da wani kai girman kan katon kan girman kan mutumin ai ya kai daga nan kusan talulu wannan kai ne kawai a kwance ga idanuwan rusa-rusa idon fa motoci ne za su shiga da ciki Allahu akbar ai an faɗa mana cewa tun da kan annabi adam Allah rage girman halitta yake ta to ka gan shi nan wani yake ban labari ƙato babba sosai duka halitta ne irin na da ai mu yanzu rage mu aka yi yan firit firit ne ai mu na ƙarshen zamani ne ai to irin waɗannan mutane malam akwai wani abun mamaki don sun sari dutse ba wani abun mamaki a ciki to Allah to ka duba girman su mala dan Allah ya nuna ma ya isa shi shine Allah da mai halakar da su da tsawa duk da karfin su da power su Allah ya kashe su da tsawa la ilaha illallah fama aghna anhum ma kanu yaksibuna min bina'il husul abinda suke tarawa ko suke nema na gina benaye wa jam'il amwal da tara dukiya bai musu komai ba dama idan Allah ya zo yi maka azaba ba abin da zai maka ba abin da zai azaba dukiyarka ba za ta kare ka da komai ba wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi to kun ga dama sura ta taho da bayanin wato tauhidi ne to haka kuma za ta kare wa ma khalaqna as-samawati wal arda Allah ce mu halicci sammai ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su illa bil haqqi face da gaskiya wa inna sa'ata la'atiya lalle kiyama fa mai zuwa ne duk wannan labarin da aka gaya muku karshen zance dai kiyama ne la mahala fa yujazi kulla ahadin bi amali Allah zai sa kai ga kowane mutum da aikin sa fa as fa fasbah anhum wa qul salam okay fasbah safal jamil kai fasbah ya muhammad an qaumika ka kauda kai as-safal jamil kalmar fasfah i'rid kauda kai ka ɗage kai ka ɗaga ƙafa ka kau da kai shine fasfa fasfahi safhal jamil kau da kai kau da kai mai kyau ai a'rid anhum iradan la jaz'a fi babu firgita babu damuwa a ciki wa hada mansukun bi ayati sayfi amma wannan fasfa anhum wa qul salam ko fasfahi safhal jamil kafin a saukar da ayar jihadi ne da aka aka ce an yi izini udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir to kaga nan an ce in an yake ku ba fasfah anhum wa qul salam ku fasfahi safal jamil babu inna rabbaka huwa al-khallaqul alim lalle ubangijin ka shine al-khallaq mai halitta komai shine al-khallaq alaku mubalaga ne na al-khaliq al-fa'al al-alim bi kulli shay'in mai ilimi akan komai ولقد آتيناك سبعا من المثاني حقيقة منباكا saba'an min almasani guda bakwai cikin wato ayoyin da ake maimaita su almasani ana nufin wanda ake maimaita qala sallallahu alaihi wasallam al-fatiha annabi ya fassara wannan ayar yace abin da ake nufi saba'an min almasani ayoyi guda bakwai suratul fatiha ne rawu shaykhani li'anna tusanna fi kulli raka'a saboda fatiha kowace raka'a sai an maimaita ta shi yasa aka ce da ita almasani والقرآن العظيم da kuma Qur'anin gaba daya kaga wannan ayi tawkidi ne ai fatiyan ma yana cikin masani din yana cikin Qur'anin to amma sai dan a nuna maka fatiyan ake nufi wannan yana nuna mana muhimmancin suratul fatiha la tamuddanna aynayka ila ma matta'ana bihi azwajan Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni karka mika idanka zuwa ga abinda muka ciyar da wato mutane ni azwajan kala kala mana kada ka sa ido akan ni'imomin da Allah ya ba wa wasu mutane asnafan minhum daga cikinsu wala tahzan alaihim kada ka yi bakin ciki akan su in lam yu'minu in ba su imani ba ga dukiya ga jin daɗi Allah ya ba su duka matta'ana bihi azwajan minhum wala tahzan alaihim wakhfid janahaka ka sauƙaƙa fuffukenka ai janibaka janiba bangarorinka guda biyu dama da hagun lil mu'minina ga mu'minai kai tawadu ka kankan da kai gare su wa qul inni ana an-nadhirul mubin ka gaya musu lalle ni ne mai gargadi min azabillahi an yunzila alaikum kada Allah saukar muku da azaba mabayyani albayyinu al-inzar mai gargadi ne mabayyanin gargadi kama anzalna alal muqtasimin kamar yanda muka saukar azab alal muqtasimin akan yahudu da nasara المقتسمين أنا نفهم اليهود والنصارى الذين جعلوا القرآن إضين سوني ودن دسك سنيا القرآن أي القرآن أنا أي كتبهم المنزلة عليهم أنشي دشي قرآني نسبة سنة كرن تاسو الذين جعلوا القرآن أي الذين جعلوا كتبهم المنزلة عليهم إضين أجزاء سك ككي تاسك ررب شيني إضين أجزاء حيث آمنوا ببعض suka yi imani da wani bangare wa kafaru bi ba'din shine alladina ja'alul qur'ana idhin kama anzalna alal muqtasimina yahudu da nasara alladina ja'alul qur'ana idhin wanda suka sanya alqur'ani suka kekketa suka yi imani da bangare ba su yi imani da bangare ba wanda ana so ne yi imani da dukan su gaba daya hadha qaul ibn abbas kama akhrajahu al-bukhari wa ghayruhu wa qila al-murad bihim ay bil muqtasimina alladina iktasamu turuq makkah kama anzalna alal muqtasimin wasu malamai suka ce abinda ake nufi waɗanda suka rarraba hanyoyin makka ya suddunan nasa anil islami suka rarraba hanyoyin makka suka daddatse duk wanda ya zo zai shigo makka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a kore shi sai a hana shi to sune al muqtasimina ai alladhina qatasamu turuqa makkata wa yamna'una nasa anil imani bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'dhum fil qur'ani sihr wasu suka ce qur'ani a cikin sa akwai tsafi wa ba'dhum kahana wasu suka ce qur'ani bokanci ne wa ba'dhum shi'r suka ce qur'ani waka ne fa wa rabbi as'alannahum ajma'in Allah ya ce wallahi na rantsi da ubangijinka yake ga manzon Allah sai na tambaye su gabaki ɗayan su waɗannan duka sai na tambaye su su'al tawbih tambaya ta kunyatawa da tozartarwa amma kanu ya amaluna dangane da abin da kasance suna aikatawa fasda bima tu'mar wa arid al mushrikin fasda ya muhammad fito ka fito ka yunkura ka bayyana shine sada ka fito ka fili bima tumar ka aikata abin da aka umarce ka bihi ai ajhir bihi wa amdihi ka bayyana fasda ajhir bihi wa amdihi ka zartar da shi da abin da aka umarce ka wa arid anil mushrikin ka kauda kai ga barin mushriki hada qabla al amri bil jihadi ima wannan aya din ma'anar kafin a saukar da jihadi ne aka ce kai hakuri kawai kai ta wa'azi kar ka yaki inna kafainaka almustahzi'in lalle mu mun isan maka masu maka izgilanci wal mustahzi'ina bika kafainaka din ai bi lakina kullum minhum sai mun halakar da dukkanin su bi afatin da wani azaba ko wani a ainihin wato cutarwa su ne daga cikin waɗannan almustahzi'ina ga manzon Allah masu yi annabi izgilanci alwalid bin mughira da al'asi ibn wa'il da adi wakila al-haris ibn qais da al-aswad ibn abdul muttalib da al-aswad ibn abdul yahuz waɗannan su ne almu'in su suka wulakanta annabi suka taimaka izgilanci a makka Allah ce inna ka faina kal musazi mun isar maka rabu da su za maka maganin su kuma sai da Allah ya maganin su au ka faina ka iyahum bi ismatika minhum ko kuma fassarar shine mu mun isar maka a kansu ta yadda wato ba su isa su kashe ka ba isma mana duk abin da za su yi maka sai Allah ya kare ka ka ƙaulihi ta'ala wallahu ya asimuka minan nas wa hada alma'ana auda alladhina yaj'aluna ma Allah ilahan akhar sune wanda suke sawa Allah kishiya sifa ne wannan وقيل مبتدا ولتضمنه معنى الشرط kenan دخلت الفاء في خبره وهو فسوف يانا saboda yana dauke da ma'anar shar ashart na'u sai aka ce fa sawfa ya'lamuna ba a ce sawfa ya'lamuna ba aqibatu amrihim da san za su gani karshen al'amarin su walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna haqiqa litahqiqi kenan laqad litahqiqi haqiqa na'lamu mun sani annaka yadhiqu sadruka lalle kirjinka yana maka kunci bima yaquluna saboda abin da suke gaya maka min al-istihza'i wa takdhib na isgilanci da ƙarya taka da suke ya kai Muhammad ai kad alimna zalika Allah ya ce muna sani ranka yana baci kana jin kunci fasabbih bihamdi rabbik mutalabbisan ma'ana kai tasbihi ka dau tasbihi ka riki tasbihi yani mutalabbisan bit tasbih bihamdi rabbika kuma kana mai gode ubangijinka me zaka rinka cewa qul subhanallahi wa bihamdi kaji ikon Allah wai da ransa ya baci abinda suke mai ba daidai ba sai Allah ya ce fasabbi bihamdi rabbika ka je kai ta tasbihi kawai ashe tasbihi yana maganin bakin ciki subhanallahi wa bihamdihi ashe yana maganin damuwa ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون mai hukun ya ce rabu da su za mu yi maganin su za mu suka sai ce fasabbe bai hamda rabbi ka yi tasbihi wa kun mina sajidina kasance cikin masu sallah ita subhanallahi ita sallah duk wanda wani abu ya dame shi in ji malamai wallahi idan ya rike wannan barar ya rike wannan addu'ar ya gama ya zo ya ce wallahi malam bana iya bacci wallahi malam abin da ya dame ni wallahi malam sun sa ni a gaba ka san me za ka bani ka ce ka je ka ta subhanallahi wa bihamdi subhanallahi ka je ka ba iyaka kuma ka rinka tashi kana sallar dare kuma ka riki na filfili na bayan azhar kafin la'asar bayan magariba bayan isha'i ka zo bayan sati biyu ka ban labari wallahi malam sai ka ga ya warke zuwa zai yana godiya amma ka san me ba ma yi duk wanda ya dauki wani abu na umarnin qur'ani yayi bi sidqin wallahi sai Allah ya warkar da shi kuma duk bakin ciki duk bala'i duk damuwar da ta dame ka in dai ka dauki qur'ani ka karanta shi bi sidqin ina tabbatar maka sai dai kaga wasu suna yin damuwa kuma wallahi wannan abu zai tasiri a kanka ba wani sirri ne masu imani suke iya gane shi kawai mutum yana cikin tashin hankali wai depression ya dame shi wai wai ba shi sallah ba depression kake ba ita sallah je ke ta subhanallah je ke ta subhanallah daga an kai ta asibiti wai depression ya dame ta an kashe mata dubu ɗari biyar dubu ɗari bakwai wata ta zo wai depression ya dame ta ba ta iya kaza ni ce dubu da wannan depression ta baki kwaya je ki kama zikiri yanzu malam haka za a yi nace kwarai kwa ki je ki ki gani ta je ta ce wallahi malam na warki nace aikin banza da ma mu kika gawa kudin wallahi tallahi da yawa malam akwai matsalolin da yake damun mutane suna da maganin amma ba su aiki da maganin wallahi yanzu barin gaya muku wani abu yanzu qur'ani ba ya ce magani ne ba yanzu Allah ba ya gaya mana akwai addu'a ba akwai magani akwai shifa'ul linnas a cikin alqur'ani ko maganganun annabi akwai waraka yanzu dan girman Allah ku duba rayuwar da muke ina muke dabbaka shifa'un Allah wanda ciwo ya kama shi bature yake nema duk wanda larura ta kama shi farkon abin da zai fara tunani a je a mai allura a duba shi a masa kaza ba magana addu'a sai daga baya ake ci a je addu'a sannan akwai magunguna ai da annabi ya rayu da su ai wa yake binciken su ba yi cuta bane a lokacin annabi ba a karye ba ba a yi zazzabi ba ba a yi gudawa ba ba a yi zuban jini ba to yau wannan al'ummar wane ne ya damu da waye yake ɗabbaka shifa'u din yanzu duba zuma ƙura'ani ne fa yace fihi shifa'un linnas dan Allah mutum da suke amfani da wai in ciwo ya dame su wai su nemi zuma su sha zuma in abu ya gagara aka rasa yana yin sai a ce gaje ka nemi zuma amma kuma kaga shine garanti Allah ya faɗa a cikin sallah akwai waraka akwai kwanciyar hankali a cikin zikiri akwai maganin depression mai damuwa tunani ka kasa sukuni duk wanda ya gagara bacci ya ce baya bacci ka ce je alwala ya ta sallar dare wallahi sai bacci ya zo mai amma yau waye ya damu cewa qur'ani waraka ne bayan ce qur'ani waraka bane to ta ina ake magani da qur'anin mutum nawa ne yau in ciwo zai dame shi dauki qur'ani ya karanta a ruwan nan ya ce bari insha Allah ka warkar da ni ciwon ciki ciwon kai ciwon kai kaza wane ne yau in ciwon kai ya dame shi wani abu yake kama kansa yayi addu'a gashi an gaya mana manzo Allah yana addu'o'i kaza kaza yana rike hannu ya shafa bismillah arke ka min kulli da'in yudhik Allahu yushfik yanzu suratul fatiha din nan kaje tafsirin imam al-qurtubi kaga yadda bayani akan suratul fatiha annaha ruqiya je ka sharhin da annabi ya ce wa ma yudrika annaha ruqiya suratul fatiha ruqiya ce mai ruqiya magani ce kaje ga magungunan da suratul fatiha take amma yau ka duba al'ummar musulmi mutum nawa kwani da wai wai qur'ani magani ne ko suratul fatiha magani waye sai kadan a cikin mu zikirin ma da zamu yi ba ma yi ba mu yadda ba ba aminta ba kuma akwai magunguna da yawa da hatta annabi ya magana su itatuwa ne suna nan a yanzu haka ana sai da su wallahi kuma suna yin magani amma wallahi malam mutane abin da suka dauka na bature kuma wallahi yana samu wani abu guda da yawa cikin cututtukan da suke turo suke samun mutane wallahi malam yin cutar ake yi a sake ta sai a yi mata magani ina da shi a nan a wayata a nan wasu masu masu tausayin dan adam a cikin suna fada sai ga mutane sun zo suna wani tari kwaf kwaf kwaf kwaf kwaf ana tari ana tari ana cikin tsakiyar tarin ba a fata bayyansa ba sai a ce akwai rigakafinsa tuntunin sun sake shi akwai ciyinsa ake a sake shi sai a baka maganin kuma a ce ka duba wani rashin kirki ba wai a baka magani wai madal haya har abada ba za ka daina sha ba saboda for market purposes kasuwanci ne ya kamata magani ya kashe ciwo a yi maganin ciwon suga har abada hawan jini har abada eh hiv ba a warkewa kuma annabi ya gaya mana babu wata cuta face tana da magani amma sun hana mu mu karanta binciken addinin musuluncin ina fatan kana fahimta ballantana mu gano magungunan cututtuka billahi azimu hatta wannan corona da kuke gani sai da Allah malam akwai mutumin da nayi magana ce ce wallahi malam a bani mai corona ni kuma da ikon Allah sai na warkar da shi da taimakon Allah kuma wallahi daga Abuja suka bashi wani dan manyan mutane ya kamu suka ce kun yadda yace kun yadda corona ne ko yace suka ce sai ce to ku bani shi kar ka je wurin ce kai da Allah kai wani ya shiga ya rinka zuba masa adoyi hada masa itatuwa da waye da sauran sai da ya warke tas yanzu ba ana ciwon sakila ba to wallahi malam akwai mai magani na addini da yake iya canja jinin mutum daga sakil daga AA din ya dawo kaza amma ka san wannan me suka ce suka ce wallahi idan tura wannan suka ji kaza a kashe ka ina maimaita muku akwai da yawa cikin cututtukan da suke sa wa mutane yanzu misali kaga ai mata suna yawan kansa kansa kansa ko to sai kuma suka kawo maganin fulani maganin takaita haihuwa duk matar da take yawan allurai da shan kwayoyi na kansa na na hana haihuwa daidaita haihuwa to in Allah ya sa da in ba wani taimakon Allah ba ƙarshen rayuwarta sai ta kamu da ciwon kansa a ciki ake samun ciwon kansa akwai manya-manyan likitocin da muka sani wallahi ba sa yi wa matansu alluran hana haihuwan nan ko tsara haihuwa ko kwayoyin nan kuma wata rana muku wani da ya bincike aka ya gaya muku wannan allurar da ake yi wa mata na fulanin irin bala'in da suke hadawa a ciki yadda yake hana mace ta dauki cikin nan za ku yi mamaki ba lafiya ba ne ba ta sa za su yi tabarin jini su yi ta zubar da jini su yi ta zubar da jini kuma maganin addinin musulunci malam shine magani na garanti yanzu duba kaho annabi ya yi magani akwai littafin da na siyo shi yana nan na yi tafiya akan kaho ne wata ran zan bayanansa billahi azimu malam ɗaya ne daga cikin cututtuka sai dai ma mai binciken ne bai iya ba wallahi kaho yana maganin wani kaho irin cire jinin nan ai majoratin cututtukan nan adam a cikin jini ne kaga sai annabi ya bada kaho a lokacin annabi sai yake zo ake mai kaho ana yi aka ana yi a ido ana yi anan ana yi anan ana yi anan kuma ka je ka gwada a yi ma kaho ka gani wallahi malam za ka daɗe baka je asibiti ba ka san me duk wani mataccen jini datti da kazanta da cutar da ke ciki ciro maka shi za a yi shi ko bature sai dai i baka magani ka sha cutar kuma tana nan a jiki jinin yana nan ina mataccen jinin ba akwai mataccen jini ba dole ni ya fita a jikin mutum shi yasa Allah yake kaddara ka yi gulando kafar ka ta fashe jini ya zube ai wani jini ne ake zubar maka da shi yayi ake ce mace ta yi al'ada idan kuma ba ta al'adar sai an samu wani dalilin da jinin zai rinka zuba ai akwai hikima ilahiya na fitar da wannan jinin to yanzu sun kashe kafo ba ma kafo yanzu kai ka san inda ake kafo kai ka san ma muhimmancin kafo ba ka yin ƙaho amma ka riƙe yin ƙaho ka gani in baka samu lafiya ba wallahi wani ciwon baya wani dawwamaman ciwon kai wani rashin gani ko na sauransu da kafin na tafi karatun nan bana iya karatun nan wallahi ba sai na saka sai na saka gilas ai in kullura yanzu ya ka gani gilas din ma cire shi nayi wallahi malam zuwa na masar din nan naje wajen wani malami tsohon malami da dade mai harkar ƙaho nace kaga bude ni ka abin da yace kwabe ya buga mun kafo anan yace ai bari ka gani ya mun anan ya mun anan ya zuke jinin ya zubar da shi tun daga nan na wullar da gilasin sai dai ganin dama an saka shi wallahi Allah nake gaya maka yana yi amma yanzu ina shagon kafo a nan garin ba su yarda da shi ba ba za su goyi bayan shi ba duk wani abu na addini sai sun kashe shi ta dura maka ka ta shan allura ba cewa ne baya magani ba amma bincike ne wani ma bincike ne me yasa za a hana mu mu bi binciken shari'a da ku je ku duba magun da aka bi a shari'a malam duk itatuwa magungunan na muna da shi darbejiya tana maganin kaza wane ne daddoya yana maganin kaza ganyen dibino yana maganin kaza ganyen mangoro yana maganin kaza ganyen kaza yana maganin kaza yanzu misali duk mutumin da yake da ciwon hawan jini ko da ciwon suga in ya lazanci shan ustul hindi akwai wani magani ne ana ce da shi kusul hindi shek usaimin allah ya masa rama a cikin darasin su yayi bayani sosai akan muhimmancin shan usul hindi daci ne da shi da sassafe kawai mutum zai dan zuba shi ya sha billahi azimu da ikon Allah malam sai ya sauka masa ya ya ya ya ya yi baya ka kafin ka fara shan sa ka jera wata ɗaya kana sha ka sha mamaki amma waye ya san wani usul hindi sai dai su baka maganin da zaka sha kuma kaga duk inda maganin hawan jini da ciwon suga yake kashe namiji yake kwarai kuwa ku je ku tambaya kashe namiji burus ba ya mutu ba a mazakutarsa mutuwa take yi saboda me kullum sai ka sha shi kullum hawan jini ciwon suga zaka zo kana ganin matarka baka iya saduwa da ita ba wallahi mai kokari sai share wata biyu bai kusanci matarsa ba ka tambayi mata za su gaya ma ayya ni mai gidana ciwon suga hawan jini baya iyawa kuma wallahi sun sani kuma likitan zai rubuta ma ya ce kullum sai ka sha kullum in ma ba ka sha ce kai za ka mutu malam an taba abu kullum kamar kamsa salawati kenan kaga ba magani bane in magani ne ya kamata ya kashe ciwon ku bari da ina da wata damuwa ne a wannan bangaren bari mu bari sai mun hawa wani gaban tukuna in ƙara su tafsirin surar da Allah wallahi akwai damuwa ku tsaya ku nutsu sosai yasa wallahi malam ku me da hankali akan magungunan nan na gargajiya nan suna da amfani akwai bincike yanzu ka je Jordan akwai likitoci habal likitoci bin suka yi bature ma ya sallama musu akan itatuwa da za su yi maganin kaza maganin kaza duk cututtukan nan da kake gani kuma duk akwai magungunan su akwai substitute din su ganyaye ne da itatuwa yanzu ka taba ka taba sanin cewa sha'ir ka san sha'ir ai ba ka karan sha'ir ba to sha'ir yana maganin hawan jini sha'ir sha'ir alkama sha'ir in ka jika shi ya kwana ya jika ka dauka kana shan sa da sassafe zaka sha mamaki goruban nan da kake gani sanannen abu ne an yi rubutu a kanta amma ba za su yi maka ba sai dai kwaya kwaya abubuwa da yawa sosai kuwa ko shayinta ko ka rinka tauna ta kana ci sosai fa malam mutum haka zai zauna a gidansa a falonsa wallahi sai ga mutum yana da kwaya guda goma sha biyu kullum ka tashi ba duba gari na ƙoba ya ruwa da yawan wallahi akan ƙwayoyi muke rayuwa wallahi malam ga rauni ولقد نعلم أنك يضيق الصدر يقولون فسبح بحمد ربك وكن مع الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين كتبت أبنجدك sai mutuwa ta zo maka al-yaqinu bi ma'ana al-maut insha Allah sati mai zuwa zamu tashi suratu an-nahl